to na gani na gani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين النهج إلى الدين حق قدر دار العظيم من يشعر بني مسمى ونن جاغورا مهمة سيد مالم ماما ga jama'a daban-daban jagorori daban-daban a hanya ma muka game da shugaban majalisar malamai zai fita alhamdulillah gaba ɗaya kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu alhamdulillah so dewa yadda aka so abu ba haka yake samuwa ba na so ya zamo tun da wuri ma na zo nan kuma a tashi da ni amma abubuwa ne suke yawa kuma kowa a ‘yan uwa ya nace to amma shi da babban manufa a nan ba wai ka je ka ce kaza ba a'a ka je ka shiga cikin taron masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka shiga cikin taron masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka ce kome ba aka tashi rubuta su aka rubuta da kai ai ka ci babbar sa'a a rayuwa a ce ga wannan cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sa wannan ba karamar sa'a bace shine babban manufa a wannan shi yasa shi taron maulidi kusan inda za a dubi tsari sai a ce ai yana daga ladabi ma kan wani ya je da sunan shi wani ne ka je kawai da sunan kai mai hidima ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gayyata ta maulidi duk inda aka same ta kanka dubi ma waye ya gayyata ka dubi cewa gayyata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan ana nufin ka da samun babban rabo ba ai ba a kawo ma ba za a gaishe ka taron da yake ake yin sa dan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da na masoya manzon Allah ne wanda ya zo a hadisi tabbatacce almar'u ma aman ahabba kuma ya zo a wani hadisin humul qawmu la yashqa bihim jalisu a masoya manzon Allah ai sun isa a ko ina a ce mutane ne da bayan da za a yi ka hada zama da su a ce ka taɗe shi yasa alhamdulillah mu gode wa Allah kan wannan baiwa an ce za a tashi ne akan wala yashtumu ahada wala yashtumu ahada bismillahir rahmanir rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fadar bakar magana ga daya baya zagin wani ba tsarinsa ba ne wanda wannan wata babban matashiya ce a yau a gare mu abin mamaki sai ka ga yara ƙanana ka ga yaro da shekara uku ba amma ya haddace nau'o'i daban-daban na ashariya garin kaka da Allah muka samu haka yaran nan da suke irin wannan ashariyar an haife su ne da ashariyar ko kaka aya dai ta Qur'ani ta faɗa mana ba a haifar da ashariya hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ba a haifar da da ashari daga ina kenan daga gida daga makota daga makaranta daga nan ne ake daukowa saboda abu mamaki akwai sanda zan huce nake jin wata malama mai koyar da dalibai irin makarantun da na Qur'ani ya ake ce musu ne yake cewa idan ba a saurace ta ba za a ga za a ji abinda za ta ta tsura shari'a waliyazu billahi abin mamaki inda yake abin da ya dace a irin nan a san a ji bakin bai san a shari'a ba balle har ta fito amma takama take da cewa ta san a shari'ar da za ta fita da hankali waliyazu billahi shi yasa wannan babban matashiya ce a gare mu ƴan uwa dan Allah daga ina ladabinmu da ɗabi'unmu suke lalacewa a kullum za mu ce zabi maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ji ɗabi'un manzan Allah mu ji halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babban manufa da jin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da jan halayen manzan Allah shine a ga muna ɗora rayuwar mu akai in ba mu ɗora rayuwar mu akai ba da me muka amfana sai dai bi masa jinjina mun ko mu je mu ta yin abu a ai tsari an so ne dan a ɗebe mu mu ma mu ba abin da aka yi ya zamo muna yi shi yasa wannan babban matashiya ce da Allah musamman ga irin malamai haka a ce wai malami a makaranta makarantar mata Qur'ani wai bayan da zai iya sarrafa ɗalibai sai ya haɗa da gundume ne ya asha wai da wannan ne waza wal iyaz billahi ai ga tsarin manzon Allah babban mai koyarwa wanda tun da aka yi halitta ba a samu mai koyarwa ba kamar sa la yashu ahada ba a zagi kowa wala ibu marja'an qaddu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aibata wurin kwanciya da dai in fa rasulahu daja tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo gida ko ya je waje in an masa shimfiɗa shikenan sai ya zauna akan shimfiɗa in ma ta kwanciya ce an yi ta dan a kwanta yakan kwanta a kai wa illa idan ku da ya je waje sai ya zama ba shimfiɗa jalasa alal ardi sai zauna akan kas in zama ne wanda ji alaiha kawai shingida akan kas in kwanciya ce wa kana layyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausasawa ne ya afu yana fiyafewa wa ya sofi yana rangwame ba a yi masa abu ya ce sai ya saka a'a ya cewa yake ya rangwame yadda dama ake ta faɗa masa kenan fa'afu an wasfa fasfahin sabhal jamiyyar inna rabbaka huwal halaqul aliyyah yabda mallakin hu salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsarin sa duk wanda ya gamu da shi shi yake fare masa sallama yana farawa wanda ya gamu da shi da sallama wai safi uhu ya miƙa masa hannu su musafa ba ya rena wannan cewa wannan aje sa a miƙa masa hannu ba a wala yuqrabu majlisuhu min majalis asabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ware mazauni ya ce shi sai wannan mazaunin zai zauna irin inda safansa suka zauna irin sai shi ma yake zama shi yasa an kace mazaunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya warewa ka ce ainihin ne wajen zaman manzon Allah ba A'a ta yi yau ka gan shi a nan, gobe ka gan shi a nan, je ba a can. Ta yi yau ka gan shi a mazaunin wane inda je wane da ya zauna gobe. Ta ya rufin waje ya ce sai shi wannan a ba tsari ba ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin haka akwai nauyi na girman kai da da'awar kisa. Ai ni in ba nan ba ba inda zan zauna. Ko na wannan waje bai isa ni in zauna ba. Kamar ni ne zan zauna a nan a to za a ba ruwansa da wannan inda duk ya samu nan yake zama inda duk yake samu nan yake zama kuma inda yake zama ba a cewa ba za sai an kawata shi sai an masa wani ado sai an sa darduma ta gani ta faɗa sai an yi kaza sai an yi kaza a la yuqrabu majlisuhu min majalis asali ya dahu me yasa ba a gane mazauninsa dan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sun ta hadihin majlisu jalasa duk inda mazauni ya tike da shi duk inda ya zo ya samu ba ba mutum a wajen to dan yake zama baya tasar wani dan shi ya zauna a inda mazauni ya tike nan yake zama wa sabu julusihi ila al-qiblati amma fi yawan hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi zama ya dubi al-qibla amma fi yawan zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al-qibla yake kallo da dan yakan zauna bai kalli al-qibla ba la iyaka malamai suke faɗa kuma wanda zai zauna ga alƙibla yana daga ladubban duban alƙibla ka ringa duban cewa kamar ga ka ga ka'aba ba daidai bane yadda malamai suke faɗa ka zauna ga alƙibla ka ce za ka miƙe kafafunka ga alƙibla sai da illar ruwa ka ringa duban alƙibla nan alƙibla wani kurin kunna dahilin alai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na girmama duk wanda ya zo masa duk wanda ya shigo wa yusiruhu wa yusiruhu ba yu'assiruhu bane wa yusiruhu bil bisadi wal bisadi yana fifita wanda ya shigo masa da shimfiɗa ko majingini idan akwai majingini a wajen ko da da manzon Allah ya jingina da shi in wani ya zo bako sai ya ɗauke majinginin ya jingina wa bakwa in ya so shi ya zauna ba majinginin ko ya ɗin da sibahu yana bashi gabansa bil bishasa na suke fuska wankanni asabahu yana wa jama'a sabansa alkunya tsarin larabawa ka kira mutum da sunansa kan rashin ladabi ne shi yasa a tsarin larabci aka samu abin da ake kira alkunya wanda ta wani wajen mu ma a nan a hausa aka yi koyi da irin wannan tsarin na larabci sai a ringa ganin musamman yaro ya gaggawa kiran babba da sunansa ai akwai wani nau'i na rashin ladabi a cikin wannan wa kana ba'dan nasu garaba to zala sallallahu alaihi wasallama da wuya a ga yayi fishi ya kasance mafi nisan mutane a wajen fushi baya fushi wa asar ahum rira ko da an yi ma abin da zai sa a ce manzon Allah yayi fushi to ya fi kowa gaggawar ya dawo ya yadda wa kana rafa nasu yin nasu manzo Allah ya fi kowa tausayawa a cikin mutane ya fi kowa tausayawa a cikin mutane dangane kuma da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayin mutane ne yana tausayawa mutane mu a yanzu ɗaya daga cikin abin da ya fi damu kenan rashin tausayawa sai ka samu wani ko ya fi tausayawa kyan wasa yadda yadda yake tausayawa makocin wannan ko kaɗan ba za a musulunci ba ne yanda wani abu daban ba mutum ba zai kai a wajenka bai kai kamar mutum ba mutum yana da matsayi wajen Allah Allah da kansa yake ya girmama ɗan adam wala kad karramna bani adam to kai kamar da mutum ba komai ba ka ringa ganin ba ma sai ka tausaya masa ba ai wannan ba karamin kuskure bane a tausaya wa al'umma a tausaya wa bayan Allah da hanyoyi daban-daban kuwa ko da ta zarar faɗar kyakkyawar magana wanda kuma yake da damar ya fiye da haka ai abin da yake wajibi ya haka ɗin me yasa aka ce abin da yake wajibi in dai akwai hankali da tunani saboda duk abin da kai ga bayan Allah Allah fa zai haka kamar zai kamar haka gitare in ka tausaya wa mutane to Allah ma zai tausaya mu shi yasa a koyaushe wasu gurare da yawa na tafsiri aka ji sun gabatar da zaman su da wannan hadisin arrahimu la yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wanda duk suka tausayawa bayan Allah to su Allah ne tausayawa wanda suka cikin bayan Allah su Allah ne ke sa aka ce ko ina da kuke duniya ku tausayawa wanda suke duniyan nan wanda da aka ce man fil ardi ya hada da komai da mutane da dabbobi da komai a tausaya masa yarhamku man fis sama wanda sarauta su take sama kuma ya tausaya muku ya ji ku wa anfa'an nasu linnas manzo Allah kasance mafi amfanarwa ga mutane a cikin mutane ba ni amfanar da mutane irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suka ce inda za ka samu taron jama'a a ce za a yi tambaya a cikin taron nan waye ce yadda wani a cikin tabi'ai ya ce a sannan basara masallacin babban kusan a kasashen musulmi a wannan lokacin ba masallaci mai girma wato an ce girma a nan girma na ɗaukar jama'a irin na basara sai yake cewa da a ce masallacin nan na basara ya cika da mutane ba masakar tsuntsuke sai wani ya tambaye ni a cikin su gaba ɗaya waye da an da zan bashi shine wanda ya fi amfana wa mutane wanda ya fi amfana wa mutane kaga wannan bai ce wanda ya fi sallah ba ko wanda ya fi ilimi ko wanda ya fi karatu qur'ani ko wanda ya fi istighfari ko wanda ya fi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a'a wanda ya fi tausaya wa mutane shine wanda ya fi yasa a koyaushe ai kokari a amfanar wa mutane a amfanar wa mutane wa amila ma'ahu manzo Allah ya aiki tare da sahabbai biyadihi da hannunsa fi habril handak a wajen haka rami a wato shekara ta hudu daga hijira sanda kafirai suka kawo hari ga Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi shawara Salman al-Farisi ya bada shawara cewa abinda za a yi a haka ganuwa dan su haka wanda maganar haka ganuwan nan ta kunshi ilmai jewa ilimi na farko shi kansa haka ganuwa wanda wanda yake nuna mana a musulunci in wata hikima ta zo a hannun wani to kakka kyamanci wannan hikimar saboda shi wanda hikimar ta zo a hannunsa wanda za a kyamata ne inda aka faɗa a wani hadisi kyakkyawa alhikimatu ralatul mumin duk abin da yake na gwaninta ko na bajinta kayan mummuni ne ko da an gansa a hannun wani to bata kai daga me su abu naka ko in ya bata ka ganshi me abin yi ba ka karko ba shi yasa a nan mutanen habaya mutanen farisa ba musulmi ba ne amma da ya zama suna da tsari da suke ɗauka na kariya aka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce me zani da tsarin su ba a'a karɓar sai saboda me bai kunshi wani abu na saba wa Allah ba shi yasa hikima ta duk hannun wanda ta fito kai musulmi ka kai kyamar karbarta mutum zai a cikin ta ba wani abu da ya saba wa koyarwar addini shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara yadda za a haka ramin nan wanda zai kewaye wasu bangarori na Madina inda akwai yiwuwar abokan gaba su hakkewa Madina daga wannan wajen kuma a wajen haka gano wannan an ga mu'ujizozi ko koyarwa daban-daban ga al'umma an ga koyarwa irin ta musulunci wadda gaskiyar lamari a kullum abin da ke jawo mana komawa baya in tsayawa ne aiki da wannan a kullum ɗaya daga cikin abin da muke zuga kanmu da shi shine cewa mu na Allah ne shi yasa za mu ci bilis wanda yake ba na Allah bai tashi ta kokari mu ko mu kwanta mu ta bacci wai da sunan mu na Allah ne ai za mu ci bilis Allah ya yi halitta don haka Allah ba don haka ya yi halitta ba Allah zai halakar mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala an yi rayuwa ne an yi mutuwa don a gwada a ga a mutane wa zai fi tsawa ya kyautata aiki ba an yi rayuwa an yi mutuwa don a ga wa zai ci bilis ba wancan ai kafiri ne ya gama aikin su sai na a haba in ya fi ka aiki ai sai ya danne ka abinda ake kama da shi kenan a kullum ana faɗa a tashi a tsaya a aiki a tsaya a duk wasu ɓangarori na rayuwa a same mu mu kowa ƙoƙari a wannan me amfanin a ce kamar kano garin da aka gaji kasuwanci amma sai wani ibo ya zo daga ƙasarsu da yaransa ka da shi da yaran ƙarshen ta ƙarfe bakwai suna kasuwa amma ɗan kano ya zauna yana miƙe ƙafa sai sha ɗaya zai fita wanda ga hadisi burikal ummati fi bukuriya an yi al'umma an yi albarka ga al'umma ta a cikin sammafanta me yasa bako zai zo garinku ya fi rawa da yawa irin yadda Allah ya hore arziki a garin nan amma ya dawo saboda kasala da tsora kai a wasu abubuwa daban-daban wanda suke baƙi su suka fi baƙi ban arzikin ayar wanda suke baƙi su suka fi ɗiban arzikin saboda sun dage wajen nema kullum mu sai mu ringa ganin kamar cewa Allah ce mana ya mije mu shagala ai mu nasa ne zai mana wanda ko kaɗan ba haka ba ne cewa akai a dage ai aiki wa kuli imanu fa sayara Allahu amala kuma rasuluhu wal mu'minuna ku tsaya ku dage ku yi aiki Allah yana ganin abin da kuke manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallama yana gani Allah yana nuna masa mummune ma za su gani amma ba a shanta ke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan da ya yi amfani da matsayinsa ai ba sai an zo haka rami ba zai ce da ƙasar ke dare ta koma rami ta koma amma don a nuna mana cewa rayuwa ta a tsaya a yi aiki ce yadda musiri yake faɗa lau na sabat kadarahu ayatuhu izama haisuhu yana yi adar salimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da matsayinsa a sannan da ba bukatar wani ya ɗau gatari ko ya ɗau dundurusu ko ya ɗau mana abu don haka rami kawai ƙasar zai ce keke a gara ne kuma a ga haka ɗin amma to in yi haka me aka koya mana me aka koya mana wadda za aka koya mana kuma aka nuna cewa hatta mu'ujiza a tsarin annab sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ne a cikin aiki sai an dage an aiki sannan ake ganin mu'ujiza amma mu yanzu kullum nema muke mu ga karamomi saboda wai mun isa mu mu ne na Allah alhali yin aiki yana gagara mu kaga sanda ana cikin haka ramu aka gamu da wata wani dutse fa a daga a tsara sai dai abinda aka tsara ya ya ya ya ya abin nan ya lankwashi dutse bai san me ake ba aka rasa ya za a ji a faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka faɗa masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je a nan ma dan dai a nuna mana matsayin adaji a aiki manzo Allah ba addu'a yi wa dutsen ba da addu'a yi wa dutsen dole dutsen ya fashi wane shi shi din amma manzon Allah daga cikin durusu yayi da karfin sa ya tsara dutse ya ji tsara ba na irin mutane ba na irin sauran mutane ba kuma inda malamai suke faɗa ai ko kai din ma da za ka samu dutsen wanda yake fa ka tsaya tsayin da ka ce kai dutse sai fa ka kauce ka tsaya aiki a kan to dole dutsen su ya baka tunda wani mushawar tijjani rabi Allah ta'ala mai ke faɗa yace shi ɗan adam yana da wata himma yana da wani ƙarfi a tare da shi amma abin da yake akwai ƙarfin nan ba wai a zauna ba ba a'a a tsaya a ce abin da aka sa a gaba sai an cimma yace da a ce ɗan adam zai samu dutse dutsen da yake ya kai dutse ya ce kai dutse sai ka kauce ka bani hanya ya nace a kan haka to dole ƙarshen ta sai dutsen ya kauce ya ba shi hanya ba ga shi ana gani ba dutse nawa ne a ƙasashe daban-daban wanda an rara sai an yi hanya ta ci hanya ba dutse ya kauce dole ya ba dan adam ba me ya kawo wannan himma himma domin babban abin da muka rasa kenan a kullun Allah Allah muke mu ci duniya saboda me wai saboda mu ai na Allah ne kamar Allah ne ya kawo mu duniya ba ya kawo mu dai dan mu tsaya aiki ba a'a ya kawo mu ne dai ya nuna mana gata wannan kuma shine babban kuskure kuma a kuskuren fahimta kuskuren fahimta ne ba karami ba kai musulmi kai ake sa rai ka fi kowa dagewa wajen aiki kai ake sa rai ka fi kowa himma wajen aiki kai ake sa rai ka fi kowa tsara ya za ka yi aiki haka cin manasar amma ba ka zama ko sai dai ka za wasu su aiki ba wai ka ce ai kai ka amina ina shi yasa kullum ake barin mu a baya kullum ake barin mu a baya mazala ya aiki tare da sahabbai a wajen haka ganuwa a wajen wannan fasalin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya daga ya tsara sai ga wani tasiri da wajiya ya sake dagawa ya tsara aka ga ya sake dagawa sai yake da sahabbai kun ga na farko da na daga an nuna mu katangun sarki kisira na farisa an ce sai al'umma ta ta kai wajen na biyu an nuna min katangun fadar sarki kaisar na rom an ce sai al'umma ta ta kai ɗaya an nuna min katangun da jashi na habasha an ce sai al'umma ta ta kai wajen kaga mu'jiza a aikace ta bayyana shi yasa kai da kake sharan tun da kai na Allah ne ko na annabi ne za ka samu karama to kai ma kai kokari ya zama karama in za ta zo ta zo ma a aikace amma ba kana kwance ba ka komai ba ko ko sai zarar rike karbi ba wai ko karbi ne ne wani ya sabi abin mai kyau kwarai kwarai amma dai a fada wa zuciya cewa dole sai an aiki dole sai an aiki tare da cewa da can akan haɗa maganin karatu da hudu aka ce to ai kaje kamo huda huda tare da yake cewa yake oho dai ko ka haɗa maganin da zuciyar da zuciya ta to sai ka dage karatun sannan za ka samu don ka haɗa maganin da zuciyar huda hudar in ba dagewa kai karatun ba ba samun sa za ka yi shi yasa lalle lalle a tsaya a daji wai za kama in majalisi da mazala zai miƙe daga inda yake zaune kala yakan ce yakan yi wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan addu'a yake duk sanda zai tashi daga inda ya zauna Allah kai ne abin tsarkakewa tsarki ya tabbata gare ka tayi a matsayina na bawanka tayi a matsayin wannan waje waje ne daga cikin halitta abin da ka halitta ai wajibi kada ni da nake bawanka na zo wajen nan wanda wajen halittar ka ne a ce na yi wani abu ko na fito wata magana wanda ba daidai ba ce a wajenka shi yasa in ma na yi haka Allah ta karfin a yi haka kuskure ne yasa na yi shi ne ma'anar wannan subhanaka allahumma din wa bihamdika kuma wannan zaman da ne a wajen kai ka hore shi yasa ba wanda zan yaba ba wanda zan gode wa sai kai ashhadu an la ilaha illa anta na tabbata kai kake tafi da komai wajen ibada ba wanda ke ce abota masa in ba kai ba sai furfa to ila sai na abin da ba daidai ba a wannan zaman ina neman ka gafarta min ina tuba gare ka wannan ita ce addu'a da duk sanda manzon Allah ya zauna wajen sai ban wajen yake yin ta wa kanat ainahu ya radiko wa kanat ainahu kasiran dumu a kasiratar dumo idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance mai yawan hawaye wa kanat aynahu idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance kasirata kasiratar dumo mai yawan hawaye nan sai sa kasira a wa rahiku tabassu dare manzo Allah murmushi aktaru nas tabassu manzo Allah ya fi kowa cikin fuska ya fi kowa ya murmushi wala ya kullu da'amal har yana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa baya cin abinci mai zafi waye kulu yana cewa innahu hakika abinci mai zafi gairu zi barakatin gairu zi barakatin bai da albarka wa yakulu mimma yalihi in zai ci abinci a gaban sa yake ci wa ahabbu wa ahabbu ilayhi min at-ta'ami wa ahabbu wa ahabbu ilayhi min at-ta'ami allaham abincin da ya fi so shine nama nama a wa yuhibbu lil a wa yuhibbu al-qara yana son dima yana son dima to wai ga rabu lirabbihi in an taɓa Allah shine yake sa manzon Allah ya fushi wala ga rabu linafsihi ba ya fushi dan kansa dan shi an taɓa shi wannan ba ya jawo ya fushi mu sai muka zamo aka san haka da an taɓa mu yanzu nan za a ga fushin mu amma a gama taɓa janibin Allah ba mu damu ba sai mu ringa da awar cewa ya taɓa ya je zai je ya samu zai je ya sadu da Allah bare zai je ya sadu da Allah amma a gabanka kana mumuni ka yarda da Allah a ce an taɓa janibin Allah wai ba ka ko ne ba ai alama imanin naka da magana ba daidai yake ba da daidai yake ya duk da aka taɓa janibin Allah sai ka ji ka fi jin haushi fiye da a ce an taɓa wani abu na wa ya kulun maharar wa ya kulun maharar manzo Allah yana cin duk abin da ya zo ba a cewa sai an kawo kaza abin da duk aka kawo ci yake wala tawarro amma kamin halal ba ta kawo manzo Allah abincin da yake halal bai ce ba zai ci ba ba a tsantsani daga abincin da yake halal ya kudu da jaja yakan ci naman kaji yakan ci kaji wa ɗaya da zai sa yakan ci tsuntsun ma da akan farauto wani hibbul dubba yana son dima wala ya kudu suma amma tsarin manzo Allah bai amfani da farduwa ba ya cin tafarruwa wala sala ko albasa ko kura ko algarab saboda wa'annan da sukan wa gadar da wari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son a ce an ji wani abu mara daɗi daga wajensa wa ma zama da amin kaddo manzo Allah bai taba zargin abinci ba da dai ba taba kawo masa abinci ya ce ba daɗi ba ko wani abincin ai bai dafa ko abin da ya kama da haka in yayi sha'awa ya ce in bai ci ba sai ya kyale kawai ba sai yayi magana ba wa kanat lahu qat'atun lirud akwai afushin da manzon Allah ya tanada dan baki ya hamilu ha arba'u rijali akushin nan kwanan na abinci ato in an zuba abinci mutum ɗaya bai isa ya ɗauka ba mutum biyu bai isa ya ɗauka ba mutum hudu ne suke ɗauka ya a wa kana lahu mir'atu nazala yana da matsokaci yana da madobi yana da madobi da yake duba fuska wa mishtu yana da targe shi abin da yake tace gashin sa ko wa mikrar yana da almakashi wa siwakun yana da aswaki wala ta nafas bil ila in shariba manzala wajen shan ruwa in zai numfashi janye kware yake daga bakinsa janye kware yake daga bakinsa to alhamdulillah ko za mu kwana a nan tun da daman ai alhamdulillah wani lokacin zai zama nan ina son zuwa amma wani lokacin ba na son zuwa saboda waje ne da ko ban zo ba na zo inda ga shi ji malam mama ya zo ina faɗa a na ce ba ni da wakili kamar sa ko ba ni da wanda ya fahimci abubuwa da yawa da ake tafiyarwa irinsa kuma yake kokari a kai gaskiyar magana ce shi yasa ai ko ban zo ba in dai ya zo na zo alhamdulillahi ba don isa ba ba don kome ba amma dai alhamdulillahi Allah ya hore masa mai himma ne mai himma ne mai himma ne kwarai kwarai sai dai Allah ya ƙara himma Allah ya ƙara himma shi yasa ai yanzu ma tunda yana nan ko na tafi ban tafi ba yana ina nan tun da tun da gashi a nan akwai karatun ba na ci aiko ka gurga masu kake cewa yi eh bare kuwa alhamdulillah akwai wani dai shi alhamdulillah wannan waje Allah ya kara albarka Ah, wannan waje Allah ya kara albarka Allah ya sa yayin da gaba ɗayan mu muka haɗa a nan haɗa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ajeran karɓa abin yarda da su Allah ya kara mana san annabi ainihin wanda suka shirya Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya karɓa daga gare su duk inda ake irin wannan dan nuna kauna da soya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa haka din ta samu karko ta samu karkuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam wanda domin sa aka yi ta samu karkuwa wajen ubangijin sa wanda shine mai komi Allah subhanahu wataala ne ne ta mana Allah ya sa duk wanda ya zo ya amfana da Allah ya sa duk wanda ya zo ya amfana da kuma a matsayin mu da ɗan adam wanda kuskure ne ko yayi ba mu fi ƙarfin sa ba inda annabawa su kaɗai su ne ma'asumai Ah, amma wanda duk ba annabi ba bai fi ƙarfin kuskure ba to muna roƙon Allah irin kurakuran da ta yi an yi su a wannan mazaunin to Allah ya gafarta Allah ya gafarta mana wannan gari Allah ya ba mu zaman lafiya dukkan ƙasar nan Allah ya ba mu zaman lafiya duk ƙasashen musulmi Allah ya ba mu zaman lafiya a inda ake ta yaƙe yaƙe ana kashe ɗan kogo musulmi ba ta kautawa saboda cewa kawai musulmi ne ba a damu ba ba a damu ba ana ƙara makamai ma ga masu kashe su to Allah biya mana da haƙƙin Allah ya taimaki ƴan uwan musulmi a cikin da Allah ya taimaki ƴan uwan musulmi a cikin da dukkan lamarin mu Allah ya sauka mana da buɗi Allah ya sauka mana da alheri a ciki a marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka gabata gaba ɗaya Allah ya rahama a gare su Allah ya jaddada rahama a gare su wanda muke nan Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu cikawa dukkan mu ba mu da alheri Allah ya biya Allah ya biya mana kan kan ayyukan